الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر إبراهيم شعبان shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga wata uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen babi ta mu tashi farkon kitab ko dan al'adarmu ba dan shi ya manta da mu ba ya kamata a ce mun biya kamar littafi da muke sawan azumi ya tinkaro to gaskiya kusan ba mu an kara da wurwa sai bayan mun tashi injiniya ya ke suna tare da to a littattafan da ya kamata a ce mun saka da yawan su duk mun yi su gaskiya sababbin kuma wanda na ga ya fi kyau a saka pages din da yawa wajen peji ɗari da wani abu kaga ya fi ƙarfin mu yi karatun rana ɗaya amma ko wani da na gani rawdatu sa'imi wataƙila shi ne za mu iya yin karatu ɗaya kawai da so mu kai mu fara daga wannan kitabu da kitabu in sha Allah za mu yi kokari mu ga ko daga bangaren ICT media din mu kai za mu iya samar da littafin ko da kofi ishirin ne shi sama dan da mun samar da shi da wani wataƙila yau shi za mu biya in ya zo in ya rage wani abu ne shi ta ji mai zuwa an gama amma dai ina nan na da wasu ka na duba da cikin wasu motsu'a da muke da ita na kalli wani kima a tarbiyya da siya shi na da harkoki da sai na ga kima ya yi yawa kwarai da gaske to ina da duba da gobe Allah ya zama kuma shiga kasuwar da wani misali da ya kamata ni kokari mu ga mun karanta kafin wato sati mai zuwa ne in mun je gaba a wannan ba wannan lissafin da ne ya za mu biya kusan shi ne kuma karatun mu na ƙarshe kenan sai bayan ramadan don kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara mana samun lissafin da za mu biya ba to sai mu dawo mu karanta biya wannan lissafin mu ga wannan na jefar da zama za a samu ni ne ba za mu shiga kasuwa ba insha Allah wani ji za mu bincika mu ga wani littafi za mu tare tsala ne a yawa kuma yadda muka saba wanda za a ji a rana ɗaya su tunatar da mu a kan ibadar azumi Allah wa wani sarki ya haɗa da mu mali ne kitabul qasama littafi ne da zai bayani a kan al-qasama za mu tafi darasi na nawa kenan darasi na ɗari da sittin da bakwai hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da biyar kitabun ajirin da takwas daidai shafi na ɗari uku da talatin da uku alƙasama jamka wato daga alƙasmu ne alƙasamu kuma rantsuwa an gane ku yawwa inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abara a cikin bayan Allah akwai wanda da zai rantse da Allah ya ce gobe kamar yadda zamu ji a wani hadisin ma gobe za ka ruwa kuma sai Allah ya sa a yi ruwan saboda kare ruwan ya bawa ne a gare shi to alkasama shine wato rantsuwa tsakanin bangare biyu asali wannan babu yana magana ne akan bangare biyu da suke kawai a samu wata gawa sai a rasa waye kashe ta to idan wanda waliyan wato waliyan gawar ‘yan uwansa sai suke zargin wani ko suke zargin wata ƙabila da ba ta shi da ita dama ba a yi tsakanin wannan ƙabilar da wannan kuma aka ga sannan ƙabilar shi ne sai aka ga wannan gawar a ƙofar gida a wajen rigimarsa ko a unguwar waɗanda ba a yi to aka caji aka je gurin sai a kai wa alƙali ƙara za a kai ƙara gurin alƙali amma da kalina kalila shi ne a samu irin wayannan abu ko mu kuma misali mutum ya ce an yi jiwa da ce ce za ka gani ai kalila ne za ka gani ka ga wani wani wasu ba su da wato kiyaye harshe kuma faɗa ce to wannan kalmar kalila ne da an ji gura alƙali a ce ai ya ce wa zai gani wallahi sai na yi maganin sa kalma ce da wannan aka yi wa alƙali duk kalila ce a gurin sa ya zama shi ne ka faɗa ko ba faɗa ba ya faɗa to wani abu ya same shi to kai ne ba fara yin sassa an fahimta da kyau ko to shi ne da aka zo gaba da kari yadda ake yi to sai a yi rantsuwa ku da kuke zargin su sai ku rantsu rantsuwa hamsin da hamsin ba ka ga mafi yawan rantsuwa ta a inda muka je a cikin sauran a littattafai da ayoyi da hadisai ai ba ta wuce hudu hudu ce ni take mun zuma rantsuwa da ake sai da wannan hamsin za a kuma wanda za su yi rantsuwar ku masu kilemi a ku za ku rantsu da hamsin kuma masu rantsuwar maza ne zalla mazan nan kuma ba ligai ba yara babu kuma mata iya maza za a je idan suka zo rantsuwar nan ko ba dukan su ba ko suka ce da gaske suka su masu jara'a cewa mu za mu rantsu su nawa ne to kai guda nawa za ka yi ko ku su nawa ne dai ku je ya hamsin wani wanda ya fi karfin hali ya ce shi goma sha biyar ne wani ya ce misali su su goma ne wani ya sha biyar wani biyar wani goma wani goma har a su kama to bayan an gama da kuce a koma da ya bangaren su kuma wanda ake zargi zai iya yiwa duk musulmi ne zai iya yiwa bangaren musulmi ne da waɗanda ba musulmi ba kamar yadda za mu ji hadisin da za mu ji to idan wannan ta zo aka yi duk kukaran su to kaga yanzu su sun rantse ko ko rantse su suka yi su sun rantse wa su suka yi ba har yanzu biya tana nan to sai a biya ku biya a wajen mai shugaban musulmi bai tilma da ya kace haka ce bai tilma da waye jagoranta amirul mu'minin an gane ko yawwa kaga idan gwamnati yana magana akan in tadne gwamna in ana magana akan kan kasa kuma shugaban kasa to sai a dauki dukiyar a baya shikenan to za mu kamar yadda za mu je karkashin wannan hadisi cewa kitabul qasama wal muharibi kaga sai mana kusan daidai shi ma alwajir da muke kokarin gamawa shi ma a wannan guraren mu abin da ya ji shi duk da gobe alƙalin shi za mu shiga amma za ku ga shi ma mun yi wannan al muharibin kitabul hudud mun yi shi gaba daya to sai wal muharibina da kuma yan fashi wal qisas da kisasi wadiya da kuma diya addiya da shine diya guda daya addiya kuma diya da yawa an rafi bin khadij wa kan bin abi habba an bushayr bin yasa bushayr ibn yasa an sai aka yi wato tasgirin sa bashir ne sai a ce bushayr hasan husayn anas unayy duka su larabawa suna da wannan abin da shi ne ba wuce ce ce baba karami zai ko alaji karami shi ne da suke to sai ce maulal ansar bararren bawa ne na mutanen madina annahu ma haddasa hu cewa sun ba shi labari anna abdullahi bin sahal abdullahi dan sahal wa muhayyisat bin mas'ud da muhayyisa dan mas'ud ata ya khaybara sun je khaybara kowa ya san kaibar ai guri ne ko ne yahudawa to sun je wannan gurin da ake kira kaibar ba ta fara kafin na ne sai suka rabu a tafiya ta kawai sai wani wani dabilu ya raba su kuna tafiya tare sai wani abu ya zafa tsakiya sai ku raba hanya to raba hanyar da aka yi kawai dabilu dabilu ya raba su wannan ya bi dama wannan ya bi hagu me ya faru to shi ne yake cewa fa kutila abdullahi bin sa'ad rabuwar kawai da suke da biyu suna yi sai aka kashe abdullahi dan sa wanda yake so cutar da kai a kifta wa ido zai cuce ka zaka ji ya ce yanzu na ajiye babur din nan daga leka mutu eh to shine a kifta wa ido to saboda haka hakan kuwa waja abdurrahman bin sal abdurrahman dan sal sai ya tafi wa huwaysatu wa muhayyisa ibna mas'ud sun kariya da huwaisa da muhaisa ayyan abdullahi da masud suka tafi wurin annabi alaihi salatu wasalam fa takallamu fi amri sahibi suka iska ba annabi labari suka magantu dangane da al'amarin da ya shafi ya samu ɗan uwan Ubada Abdulrahman ana zuwa za a yi magana sai Abdulrahman ibnu Sa'id ya fara magana dan uwan wanda aka ce din kenan wa kana asgar al-qawl shine karami a cikin mutane fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kabbir al-kabra ko kubra yace ka girmama manya shi wata ruwa yace kabbir kabbir bari tukunna bar manya su fara idan da manya a guri aladabi shine in aka zo magana sai an saka kaga su amru bin salama da za su shigo madina gurin annabi alaihi salatu wasallam ai yi magana ba sai da aka ce ko kuma nominatin din da aka jira farko cewa kai ne jagora Umar bin Abdulaziz wata rana za ta yi tafiya ana cikin wata tafiya za su je wani guri da aka je za a yi magana sai shi wanda aka je gurin nasa babban bazara ke ne zai ce zai wani bai an kankani da kai za kai za ka fara magana sai ce ai daɗa ne suka yi su suka ce in an zo ni ne jagoran kace kuma kai ba da girma ake bi da ai da ba dora ka wannan kujerar ba saboda ka ga an nuna mutum wannan daban amma kawai da an zo duk ga manya a guri ka fara magana kuskure ne duk kwarewa ka kuma shiru za ka yi an kaddamar da kai ka fara sai ka fi nauyi ba idan gabatar da kai ake sai dai gani kai misali lokacin da aka zo wanda yake ta maganar nan ba zai ma yake burmawa a to ya kamata ka yi magana eh yana nema garin in yin magana zai janyo ku fada wani abu wani abu ake so a zarge ku da shi kuma ya kasa bayani wala ya kabi bi saboda haka sai ka ce a kara nan kai dai kuma kada an zuwa ka yana da magana ba ka ce ki zaka yi ba ina da magana to kai yi magana ko yana ta bayanin sa kawai ka daga hannu shi wanda yake sauraro ai zai ga cewa ga wani yana buƙatar magana sai ya gaba ɗaukar ce to ƙarin bayani da zan yi akan abin da wani yake kaga bai ji ka rushe ki ba ƙarin bayani to sai ka fito da bayani sosai ga abin da ya kamata domin wato shi bayani Allah madaukakin sarki ke yake sa wa mutane wa khiyaruhu awsahu minni lisana haka annabi Musa da kanta yake kaga ya bi shi daraja arewa ma kujerar shi ya nema mai ita ko ba haka bane yawa shi ya nema ma kujera amma kuma sannan a daraja ma ba ko daya ba za ka hada su ba domin kira ce ulul azmi min ar-rusul banda darajoji daban-daban da ake fada a kai aruna abiyo usjud bihi azmi wa ajriku bi amri kay sabbi hatta kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira yace kala kad kuti da sulana shikenan azalami abin da kake so amma ka zai yi zuwa ba su da cewa sai ma sai ya zama annabin bai ya roƙa ba wani ne shi za ka ce albarma a duniya da tafi kowace kin ba sama da wannan cewa Allah ka roƙa wa wato san uwa a baki annabta Allah madaukakin sarki ya ce Allahu ya tsaji min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas saboda haka shi yake zaba da kansa yanzu kai ka roƙa ba ba kujerar ciyawan ba ba ta kansila ba ba ta annabta to kaga um sai annabi yace ka bari babban manya ce ala yahya adu rijal sanad sai daga cikin mazajen sa isnadi sai yace li yali al kalam al akbar lalle wanda zai bibiyi zance shine babba wanda zai fara magana shine babba fa takallamu bi amri sahibi suka yi magana dangane da al'amarin dan uwansu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam atattaquna qatilakum annabi ya ce za ku iya tabbatar da cewa su suka kashe muku dan uwa za ku iya tabbatarwa aw qala sa'ibakum ko kuma dan dan uwan ku har yau abu wanda aka kashe muku dan kuma dan uwan ko abokin ku bi aymani 50 min bi aymani 50 min ku da rantsuwan mutum 50 a cikin ku zuwa za a ɗebo dangi da ba sai kowa ya rantsuwa daya in kuma ba za a yi ba ko kuma wasu suka ce su za su yi ba sai kowa ya yi shi kenan قالوا يا رسول الله تسكتي يا ma'aikin Allah amrun lam narahu wannan ba da amari ne da ba idan ma kai ba qala fa tubriukum yahudu fi imani tamsila minhu to ai kuwa wato yahuda za su kubutar da ku da rantsuwa hamsin daga gare su abin nufi idan suka zo suka yi rantsuwa guda hamsin din nan sun kubuta zargin da kuke musu ba fa su bane idan kuma suka ba su rantse wanda sun kuma da ku cewa lallai abin da kuka faɗa haka ne annabi ya gaya musu kadoji suka ce ya rasu yalla kaumun kufar mutanen da suke kafirai ko gane da suke nufi yau kafiri yake kafirci balla da rarasuwa shi ne abin da suke nufi ai abu ne mai sauki da rantse eh dinda dinda wato suka yi yadda su musulunta suka ce sannan kuma da mai zai rasuwar ba kaga Allah da za a rantse da shi yanzu ya da shi wani wun da sun yadda da shi da sun ne da sun musulunta idan suka ce kaumun kuffar to annabi yana jin haka fa wadawu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kibali to shi zai sa ta bangaren su zai sa aka ɗebo dukiya a baitul mali aka ba su raƙuma da dari قال سهل سهل يتي إيري تنين أول كده فأدركت ناقة من تلك الإبل نارتي وتتعبوا على بسكين رقم النبي ويا فدخلت أكده فدخلت لي أما نينا عزيزة فدخلت أنا أبوا فدخلت كو يوا فدخلت أوكي تونا بني فدخلت من البدن لو جيني ديدي فدخلت إذا ونن تعبوا سيتشغى garkin shi ne mizan mawuzi al-ganam inda ake ajiye garki kenan ko inda ake ajiye dabbobin saboda haka sai ga ɗan garkin shi ne mizan da lawa fara tabbat ni bi rijili ya yi har ta halbe ne da kafarta ta karshen labari kenan yana so ya tabbatar ma ba abin ya faru ba jikin da ya ce har ta halbe ne da kafarta wannan shi ne kun da ake rantsuwa za a zo a yi wallahi tsaye kenan tallahi biyu billahi allazi la ilaha illa huwa uku haka duk inda ka dauki harafin rantsuwa da yawa ibn malik yake kawo ta yin hurufin jar guda 20 duk inda ka sa kawai dai wallahi su suka kaje billahi su ne tallahi ko ne sai ka karfafe ta da cewa su suka yi in ne goma ne haka ba wai haka zaka jiro ta wallahi billahi billahi la ilaha illa huwa wallahi su ne billahi allazi su ne haka haka za ka yi jin kewa ya tsaya ko ina zai ka karfafe ta don ka gane cewa in ƙarya kake abu bare nauyi shi za ku ga magabata an gado ko in karance musu da Allah ko ƙarya kake za su ma abin da ka roƙa domin su suna gani ba wanda zai zai zo ya rantsi da Allah akan ƙarya amma mu yanzu da mutum zai ba tauriya ko ta kiya sai sai ma wai ai a zuciyarsa yana ƙarya da haka a fili ne yake gaya ma wani abu da wani eh yana ta istighfar ko ya nuna ba ai ba bai istighfar ba ya nuna ba haka bane cewa yana faɗan wani abu amma a zuciyarsa ba wai haƙi yake ne ba ita ko a ai shine muke faɗa illa cewa suna yin irin wannan zai kuma tafi ne ya bani ran so kira kowa zai zo ya faɗi wani abu daban kenan da wanda ba shi ne a zuciyarsa yin wannan yana da da'u diyara balafiya yawan rantsuwa ma akan gaskiya tana sai wato mutum ya rufe ya yi yankakken baya kaga ya mutu bai da kowa haka aka ce tare ujiya da walaƙiya tana barin gida kan ku yawan rantsuwa ballan tana kan ƙarya ya shi abin da ya kamata mu ce babu hukumin muharibi to babin da yake magana akan al-muharibina da ba ya ce ba al-qasama wal muharibina ko yawa to kafiri al-muharibina wal murtadina da wanda suka yi ridda wajen wato kace yan faki inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una ila ardi fasad an yuqatalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi haka zaka gani to shine to sai yake an anas an karbo daga anas anna nafara min min ukli wata tawaga mutane duniya annaba tawagar mutane kul uhiya ilayya annahu tama'a nafaru min al-jinn fa qalu zaka jami'i wa istarafna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'an to shine yake cewa to wata tawagar mutane daga kabila ukar wata kabila ce da wato da aka taimur riba riba kabila ce daga taimur riba su ne domin faru samaniya ga ginin shi ta ce cewa ai dama daga mutum uku zuwa tara wasu haka ta ce wasu basu haura suka ce wasu ka ce a usba shi ne goma sha zuwa saba'in gashi nan dai da suke kawo to sai ce samaniya ta su takwas qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa bai'uhu ala al-islam sun zo gura annabi alaihi salatu wasallam suka yi man mubaya akan musulunci fastawqamu al-arda sai yanayin yanayin kasar bai mutu ba shine istawqamu الأرض أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم إن atmosphere din bai mutu ba yanayin garin ba ba yanayin bai karbe su ba mutum ya dan dandin gari kawai ya ji yana zuwa wani abu ya fara samun da na rikin lafiya shine fastauqamul arda sai suka kyamaci garin yanayin bai karbe su ba ba ta ki maka da damu jikin ziyar karin lafiya wani in ya je wani gari zai ga ruwa in ya ja zai ta kuraje to su ma wannan abin ya same su fa ta kawo dalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai annabi kara haka koki shine a shakwa sai suka kai koki qala dai da abala takhrujuna ma ra'ina fi iblihi shin ba kwa fita ba tare da makiyayen mu cikin rakuman da muka tura su su je su kiyo wa tusibuna min albaniya ku je ku ta shan nonon wannan rakuman wa abuwa ne hada fitsarin rakuman ba kwa je ku ta sha ba kalubala wannan mutane takwas sun suka ce mun yadda ya rasulullah za mu je fa karaju suka fita suka je su fa sharibu suka karkashin nono fa sharibu min albani suka karkashin nonon rakuma wa abu hadi hada fitsarin rakumi fa sahu sai suka warke suka yi bulbul da suka da sun warke fa qatalu ra'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka kaje makiyayen annabi alaihi salatu wasallam ne kiwo sai suka kaje rani kaga wacce yayi ne guda daya wa ajra bin na'am sauran dabbobin gaba ɗaya suka kore eh sun tafi da raƙuman gaba ɗaya fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hakan wato annabi ya samu labarin haka kaga wannan ba ana gaya ma duk inda Allah yake ko duk yadda kike sai yake wai da alƙawari ai sun nuna muku a zaɓe ko ku gani ba الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة أي لا دا أوديا تكن وسيلا يما هنكريا يوا تو الله ne yake bace ka duk ba wanda ya zama yake yi amma tun da bai ji ba shi za ka kyale ka kawai eh eh kun ba shi sabon garin kuwa Ato, ai ba ba shi ba, ai ba inda suke ta gano gaba daya. in za mu kuri a yi wajen dubu a jira kuma duk da jinsi gaba ɗaya da jinsi amma da ya ci a kowane da zai tsana duk zai na yi musu hankali to sai Allah ya ce baka bai ki ba eh saboda tsarin da kuka kago kun je wani masallaci ko a ban magana saboda haka ɗabi'ar alne duk inda yake duk inda yake wai da alƙawari ba shi ne Qur'ani sirri ne ya gaya ba muna da saurin gwaduwa ne da sakaci eh wallahi amma duk inda yake ko yaya ko tafiya kake a hukumar da wanda suke bibiyar tarihi ka karanta tarihi Ahmad Ahidu da wanda ya sunan sa da kabarin nan Kolbiya ka je karanta tarihi mai ban tausayi mai zubar da hawaye har yanzu su ne a gaba har yanzu duk da aka yi musu har yanzu Ahmad Ayidu da Haba Mala Allah zai zo yi to wannan shi alkubur min latin wahida shi za kullum mu in muka ga wani abu zai wuce da raka rasulun gari da raka Allah wala ali eh azumi ya zo a ce tafsiri a ta gaya ma illorin wani wani azumin zai zo ya wuce ma kaji a surar da ake har a gama gaba ɗaya su bakin din yahuda ake gaya ma na'am ai Allah yake gaya mana dama ɗabi'ar da haka ce asali cewa wato su kafirai ba abu ma'auliya ba cewa tajin su suna ƙaunar junan amma mu ba mu da wannan ɗabi'a ce shi sa Allah yake gaya mana in muna so mu nasara sai mun ɗau wannan ɗabi'a irin ta cewa mu rika ƙaunar junan mu kuma sai mun ɗauka ai illa ta fa'alu da kuma fitnatu wa ne mutum in ba ku yi haka wato za a ci za mu mutuntu kuma muna gani Allah ya tsaye. To sai ce kun ga da suka gama wannan duk abin da aka yi wasu na alfarma sai suka kake mai kiwon dabbobin suka kore dabbobin kuma gaba daya ba a salafi a sa'in sai annabi ya tura a jita baya aka yi kamata ba a jira ku ko fa ujiri kuri sai aka rike su ba ji a ji ma ka samu ba ne mutum ai ko a cikin ɗakin su suka je wallahi ya zo da su annabi ne ya zo da su yace a bi su ne inda suke a zo da su sun zama wancan ko eh an bayyana su a matsayin wancan kun san ko su sai na abin sai na wanda za su kyale su ba yawwa ba a mara bihi sai annabi ya umarni da su ba kuti ad ba kuti ad aidihim sai aka yayyanke hannayen su arjuluhu da kafafuwan shi ne abin da ayat ta ce ayi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف a yanke hannun dama da kafar hagu ba eh haka ba wai ko kafar hagu da hannun dama ko kuma kafar dama da hannun da hannun dama haka daban-daban ba za a yi bangare ne ba kuma haka annabi ya sa kai wata mara a ayyunahu annabi ya sa ka kwakule idan domin da suka kage wannan ba Allah ya sa kwakule ma idan kwakule idan su suka yi ثم نبذه بالشمس sana annabi bayan an yi wannan ba su mutu ba ba ka ba ɗaya ba hannu ɗaya da na kwakule ido ya ji ajiye ta a rana hatta ma su har suka mutu shi ne hukuncin kun ji yadda annabi ya mutu ba ne mu kaga wannan yana nuna halaccin yin mumasala wajen wato alƙatila yayin da aka ce ku ya halatta ku yi wato mumasala ku kwatanta irin yadda aka muku amma wanda musula wanda aka hana kun ga ya kin huda ya annabi ai zai hada duk da an duka daddasa hamza an girgiwa shi ya kai saurin da wani abu amma annabi da yanzu za a rama ai kun ga bai ce su ba girgiwa ba irin wannan ake yi wannan kamar irin wannan da kwakulo da abu wannan za a iya rama amma an yi man musula to sai dai a kashe ki kawai ba musula annabi ya hana wannan kura da hadisi karara cewa annabi ya hana wane mu babu thubutul qisas fil qatl babu da yake magana akan ya tabbata tabbataccen abu ne a yi qisasi wajen kisa bil ajri da dutse wa gani da wani sa mutum ne ya dau dutse kwankwasa wa wani ne mutu shi ma ya halatta a ko dutse a buga ba sai ya mutu wannan karatun mu na na laraba mun faɗi wannan zaki suka a baya min al muhaddadat sai dauko abubuwa masu kaifi al hadith karfe ko abubuwa masu kai biyu ya amfani da shi wani wal mustaqala da wasu nauyi roji ne ba ta yi dauka ya go dora ba a ya buga ba haka wa qatil rajul bil mar'a kuma cewa za a kashe mutum in ya kashe mutum za a kashe shi eh aira ya kawai aka ce annabtu bin nafsi ana ana bin malikin kala ada yahudi wani hadisi shi mun biya shi ta wani zalo a alwaji cewa wani bai yahudi ya yi ta'addanci fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi kira da rabbi Allah tabbata ga yake ala dariya da kan wata baiwa Allah wata matajiya an gane ku yawa domin ta dariya ana iya gayawa ya ana iya gayawa baiwa saboda kan iya ce sai a ce budurwa ke eh wadda take matajiya wadda bata kadirwa wadda bata ma balaga ba aka yi da yake ku to sai ji ba kada auzahan la hawla wala quwwata illa billah kaga wato sai ya dauke auzahan kayan adan jikin da shine auzahan eh sai dauke kayan adan jikin da shine na awarwaro da sarka da wayi ya sake kana kalaiha wanda suke tare da ita wani za a ra'aza bayan wannan kuma sai kun kwaɗa kanta kan ba ta ji ta faɗa cewa wane ne ya mata sai kun kwaɗa kan ba ta ji ha alu ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai yan uwan da suka kai wa annabi alaihi salatu wasallam ita sai akhir ramakin tana gargara a ƙarshen numfashi shine ramak tana gargara kafin ta mutu ba ta iya magana amma dai tana numfarfashi yawwa ƙarshen numfashinta wa qad usmida haka yake ko yawa wa qad usmida shine wato ta gajiya ai adada tsanin kalami ma huduri zihniha ta gajiya ba za ta iya magana ba saboda yadda jini yake zuba shine usmida kaga daga asamsu ne shiru ta ai shiru ta gajiya ba ta iya magana ka in kaga dawa ka iya fassara ta kan ba ta iya magana fa qala la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mar akaliki da annabi ya ce bai da waye kake ki fulani da annabi ya koma yi mata tambaya wanda ne da aka rika lissafoyin ta'adda unguwa su ne furan fuskar kai da aka rika lissafo su domin su suke kashe mutane wanda ne ko kuma irin wancan misali an san tana rigima da wani kamar yadda muka faɗa a wajen kasama an gane ko ki zo da aka ana ta wannan ligairi lazi katala wato an ma aka kawo wanda baki ya kashe ta ba na annabi ya faɗi wani ne shine gairul lazi katala ba wanda ya kashe ta ba sai in annabi ya kama sunan wanda ba ke kake ta ba ba a tare da rasiha Allah sai ta daga kanta cewa ligari da zika tala a tare da rasiha Allah idan annabi ya ambaci wanda ba ke kake ta ba sai ta daga kanta cewa a ta girgiza kai qala sai ce fa qala li rajulin akhar gairu ladhi qatala sai annabi ya ƙara wato ambatan sunan wani wanda ba ke kake ta ba ba gyara da Allah ta kuma kai kai cewa a'a fa kana fulani ne ce wani ba fulani wani ne li qatiliha to yanzu kuma sai annabi ya kama sunan wanda shi yake da ba gyara da Allah sai ta daga kai da jiki shine ba mara bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ya ji a kawo shi aka zo aka zo da shi hadisin da muka ji a zatin da yake sai confession ko cewa eh shine kai ka kake je shi saboda haka ba su ji a ra'azu shi ma sai aka kunkwasa kansa a nan ne muka ce idan ma ka zo kunkwasa a sauriyar ya buga mata da mutu shi ma biyar za a yi kunkwasa shi za a biya mutu za a iya ma goma ma bai tashi yawwa kunkwasa kai a ce aka ce kawai kowa da farin kansa a ko yawwa wani da ta buga ne ba ce ba yawwa ka gani musamman kuma jiga shi babba ne ita ko yarinya ce kankan na'am to a gani ko kuma ya sha tauri misali sai ba suna cewa ba aka buga wani kaza baya kama shi ba a gani yau kowa da kuma lokacin mutuwarsa sai ya riga da yadda jinin mutum ya kare ba ba mara biyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a rasu baina ajarai annabi ya ce an samu zuwa su guda biyu tsakanin zuwa su biyu zai iya yiwa ga dutse ga zumunci a ƙasa kawai a gaban dutse a gaba ba dai bai na hajjare ne wani shi ke ba ya dole da yi dutse da dutse haka tsakanin zuwa turi jini shi ma ka aika shi lahira wani na abubuwan duk da ana yin suku da kowa zai zauna lafiya za ka yi ta yawo za ka ji tsoron mai mai kwacen waya zai kwace ba waya ya ji domin ya san shi ma za a samu shi a kai shi ne ɗaya daga cikin fa'idodin aiki da musulunci babu sa'il as-sa'il wannan ma abu lugul maram in suka duba za ku ga ya kawo babu ya kan as-sa'il shine wato dan ta'adda azalimi dan ta'adda shine as-sa'il ala nafsi al-insan wanda ya wuce gona da yake a ran mutum an uduwi ko wata gaba idza da ba'ahu al-masulu alayhi a can gurin wata fa'ida da wani manta ban gaya mana ba farko mun biya ta da wanda muka yi alwajin da su ai da yanzu da ko ayar inna ma da zabul ladina yuhaduna Allah wa rasulahu ga koma tafsir ibn kafir za ka ga irin fasara da Abdullahi da Abbas ya mata Abdullahi da Abbas cewa in ka taluwa aka zulmana za ku iya tunowa ku idan da suka zo kisan kuma suka kwaci dukiya inda ai ayar ta faɗa cewa inna ma da zabul ladina yuhaduna Allah wa rasulahu ويسعون في الارض فسادا وانه كنت سجين ان يقتلوا ko dai a karkace su au yusallabu ko a tsiro su au tufadda aidihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu da kafarsu a bisa saɓani auyun komi na nazi ko a kore su da ƙasar gaba ɗaya to wannan da abdullahi da abbas yanzu sai wata fassara ne kyau sai ya ce idan suka yi kashe mutum kuma suka kwace masa dukiya to su ma za a kashe su sannan kuma irin kun ji hukuncin da yi amma idan suka kashe mutum ba su karɓi dukiya ba kuwa sai ya ce su ma za a kashe su ba za a tsire su ba wanda na gaya muku a hukuncin hukuncin da ya fi kyau kenan magana ibn abbas amma idan suka kwata dukiya ba su kisa kaiwa iya dukiya suka kwata to shi kuma sai a yanke hannunsu wannan wato tukata aidi muhajiro min kilabin an fahimta da kyau ko yawa amma idan tsorata mutane kawai suke ba su kwaci dukiya ba su kisan kaiwa to shi kuma sai a kai su prison gidan gyaran hali wannan bayanin da Allah ya ba ya fita daga alƙalai wanda suka karanta suna amfani da irin to sai kuwa kaga ka dauki ayar zaka ba ta salo duk da cewa daga ali ne ga dama fa zai iya tsallakowa abin da karai da kake ganin da tsani ne kata domin ya daura sakuwa domin ya ga yanzu mutane matasa duk sun gama sana'a sun gama NYC ba su da aikin yi suna sha'awar wannan abu to kawai zai babban hukunci don ya tsorata kowa ko kuma yan zaman kashe wanzu sun yawa don kan wani ya sha'awa zai yi babban hukunci to shi ne ko kuma ina da ba wani masulu a ne ba ta lafa nafsahu au udhuhi ka gani wato idan wanda aka yi mata addantin ya kawo shi ba ta lafa nafsahu to sai ko kuma ka ce idza da fa'ul masul masul alayhi wata aka taji mata addanci sai tun kuɗi ji ya hana ki to garin yin haka shi wanda za a yi wata addanci al masul alayhi shine kai da aka zo cuta ina so ku gane kalmar idza da fa'ul masul alayhi kai da ka zo zai cutar da kai garin kare kanka self defense ko to kamar garin yin wannan ba ta lafa nafsahu sai ka kashe shi kai kai ma asarar ransa au uzuhi ko wata gaba a cikin sa garin kwatar kanka ka cire ba hannu sai ce la zama da alaihi ba za a biya komai ba man ku tila biyu da nan su yi ba huwa shi haka annabi ya faɗa kun gane ai ko an gane babu shi gaba yawwa nan idan da fa'ul masul alaihi idan ka je kara kai sai ka ba da lafa nan hu kai maza ka ka kace shi a uduwi ko kai ma azara wata gaba la gaba na alai to bari mu je an imran bin husayn an bin husayn an kazo daga imran bin husayn wanda malaiku suke wa sallama shine wanda ya ta fama da basira a cikin rayuwarsa ba shekara wajen nawa yana fama da basira basir sosai ai tsohon ciwo ne basira ai larabci ne ba wati ba to ne zai ba je ba wuce ce basir shine ne ka gani da yake anna rajulan abda yadu rajulin wani mutum ya ciji kizo ya ciji hannun wani wanda za a yada min famihi garin fuske hannunsa sai ya fuske hannunsa daga bakinsa ba waka tsani ya tawo garin fuske hannunsa ya cire masa akora biyu na gaba ya yi daidai ko kwamanda garin kwata kai ne sau da haka garin fuska hannun duk hannunsa da dai sai zo da hakoransa guda biyu eh ba ka samu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai kara gura annabi alaihi salatu wasallam fa kana sai annabi ya ce abdu adukum aqahu inji dayan ku ya rika cizar dan uwansa kama ya abdul fahlu aba kamar yadda raƙuma ko shanu suke cizar junansu domin ka za ka suke raƙumi ya ji wahala zai ce ji dan uwansa ko yana so ya zalunce shi kawai cizo na fitar hankali kuma saboda haka sai annabi ya ce kamar yadda shanu ko raƙuma suke cizon junansu haka kuke cizo lafiya da raka annabi ya ce to ba biyar da za a biya ka ba biyar da za a biya ka wane mutum wane mutum na'am shine ya dama illa banna ba ai ɗaya daga cikin illolin ɗin jarida ce cewa sai dai a ta faɗa ma ɓarna ba za a faɗi hukunci wannan kuma in lallabi da in gona an tafi alfahisa ƙarƙashin ayar za su shiga masu siyaɗa barna ke eh ba za a faɗo hukunci ba sai a ce kaza garin faɗan wannan laifin kuma koya wani aiki to an kamo yaro wai ya shiga shagon wani aka ce ya kai wai yake faɗa ya tsayi cewa ya ɗauko ruwan kaza ne ya yi amfani da shi kuma aka faɗi iya wannan aka shi ɗan dalila ya garin ya burge bai san ya koya wasu yaran ba yaro karami to shi ne illa alaikum salam na eh duk kisa ne kawai abin da ake bukata shi ne kawai rai ya tafi alƙali ya ce a ji a cire masa kai a ji a tsire shi su ɗaya ne kawai shi so yake je ka lahira yadda ya zama wa da wani jini ya tafi lahira to shi ma ya je ji me ake ji a can shi ne kawai walakum fil qisasi haya ba ka ji abin da Allah ya ce wa wajen yin qisasi rewa rayu ba ran da rayu idan ana qisasi rayukan mutu wannan da kuka bari in ba kashe shi ba zai ci gaba da kashe jama'a kaga ba za a rayu ba kenan amma idan aka kashe shi to sauran rayukan da zai kashe sun rayu shine hayatin da ya ulil albab ya kuma abu da hankali mafhumul muqalaba idan ba ku yi hukuncin Allah ba ku da hankali ke shine mafhumul muqalaba ai ba saboda ba shari'a musulunci yake yawwa shine dalili da shari'a musulunci ake yi shi ma kitasi za a yi ba amma tun da ba shari'a musulunci ya ce wani turanci za a kai iya lauyan da yake da kwari da hujjoji shi zai zai yi wani shike yawwa amma shari'a musulunci wannan wannan mu yanzu shari'a musulunci muke biyawa saboda haka su wannan kotun turawa ba da wannan suke amfani ba ba ga tsarin da ake yi ko kotun shari'a musulunci ai ba za ka je kotu yanzu ka ji an jawo aya ba a'a dakin ne da sau kaza aka su za ita da amma ayoyi ne aka ɗauka aka mai da su turanci domin shi bature bai hudun da ya zo ya kawo tsarin bai san wata aya ba ba ruwansa da ayoyi da hadisi amma kama a kotunan mu na musulunci gaba ɗaya da su ake amfani ayoyin ne aka zauna lokacin shara musulunci ai har kwamiti aka yi karka wuta watannin nawa a wajen to shi ne da aka mai da shi turanci shi za a yi wanda ba jahili wanda zai ce ba sai ka san ayar da take ina in aka zagi annabi ina aya jahili ne ai duk wannan bayanin annabi yana ka je subsection kaza da kaje ana ta faɗa har ka kaji za ka je ka nemi magani ya gaya ba aya eh shikenan kawai kowanne ne gaske duk wannan kitabul hudud din gaba ɗayan su an rubuta su amma da wani salo da turanci da shi ake amfani a kotu su mala ibrahim umar kabo da zan allah ya ji kansa da gafara da su mala umar sani baki manyan malamai da aka tara suka je suka zauna aka yi wannan rubutu mala ibrahim umar kabo ka san wasu da yawa ɗaliban ilimi yana cikin malaman da ana tunanin yana da hadisi dubu ɗari da akan sa da isnadi mala ibrahim umar kabo ba da isnad haba malaka ai lokacin da ya mutu duk ɗalibin ilimi ya san cewa ilimi ya kwanta har malaman sun sani wallahi ilimi ya kwanta wane mutum Allah ya ji kansa to wannan shi ne to sai ya ce kuma wallahi malami ne tawazu tawazu in gaske ba za ka gane cewa wato akwai wannan abun ba amma su malaman ko abu ne ya jazo shi za a tankara akrama kallahu kaza sai kin ruwan zanyi da wannan sanyin murya ta zai ji to ai kaza kaza kaza kaza ba shi yayi kaza ba yadda ka san ana jan ruwa kaza a zuba ma hadisi mal amin na'am to kun ji wannan jini shi kitabi ta yake wa kadamna alaihi biya annan nasa bin nas wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna wasin da bisin wal juru a kisa shi sauran miki gaba ɗaya su ma kisa shi zai babu itibatul kisa fil asnan babu da yake magana akan tabbatar ko ko mu gaba ba bai hadisi da okay to na ko kina gani an yi ala bin umayya an karbo daga ya ala bin umayya radiyallahu anhu kan da zautu ma annabi sallallahu alaihi wasallam jaykin usra yahya ya ala ibn wato bin umayya yace na je na fita yaki tare da annabi alaihi salatu wasallam ya jaykin usra yakin da ake kira yakin wato yakin kunci tsanani shine jaykin usra shine yakin da gobe ko wane mu saboda tsanani a irin lokacin zafin rana aka wuta a shekara ta nawa shekara ta nawa tara ƙarar da lauke shekara ta tara aka wuta yakin tobu fakana min autaki fakana min autaki a mali bi nafsi haka yake yana daga mafi amincin wato ayyuka na a cikin zuciyata abin nufi irin aikin da mutum zai iya cewa bari ya koma ya kawo dalili saboda yadda ya san cewa wannan abin ya yi ya za aka ce ma munafiki wa ya sallar dare in dai munafiki ne kai ba za ka rika sallar dare dalili shi ne saboda sallar dare ba wanda zai ganta da kai sai Allah shi kuma munafiki ya fito duk abin da zai yi a gani eh aka ce sai idan ba mutum yana da matsalar munafiki in ya fara sallar dare to sai ya daina domin shi munafiki ba ya sallar dare to ana so in kai abu ka ɓoye mutum ya rika gwadawa ko da yaushe in kai abu kace da Allah kana bara in ka mutu zai fito abun zai fito amma kai ta kokari saboda kai yakin zuciyar ka ba na so a bayyana yawa amma mutanen mai yanzu mutum zai ya rubuta a social media shi kenan fa hijratu ila ma hajara ilayhi eh eh yayin tarbi a cikin Ka'aba yana ga mutane wai ya je bijin nan haji bin yarama shi jiban da ya ba ba gwara ma jiban da kai masa wallahi kai wanda ya ba ya bi illa domin ladaka gaba ɗaya tsara na Okay, cool. ai ka gaba ya ne mu ko yawwa ba wai tambaya ta kake bari rabu da kai to a a cewa kai in san ba wani abu bane bane mai to a tafi haka ai tambaya ta yawwa a cikin tambaya amma cewa wasu mutane sun baka wani abu kaza kaza ai ka ba wani abu bane ka san a tsarin zalan zance kowanne da irin cewa ne hukuncin wanda yanzu aka dora mar a wato aiki na jama'a irin na wani foundation ko jama'a ko wani group na cewa sai kuma da yake so kubutar da kansa sai dora dan su gani shine tambaya amma bayani kai cewa an an za ba haka wani gobe zan ce ba saboda haka abin da yake daidai an fahimta da kyau ko misali idan aiki ka karba na jama'a akwai da ya ke zuwa wannan accountability din ala ya sa sun ke media ba duk abin da ya faru shi za ka tura ba ka fahimce domin ka sa sun ke media ai ba su kai ka gaya wa duniya ka gaya wa shi za ka tura ba cewa an yi kaza to gashi ko kuma group din kuɗi gaba daya ya nuna musu cewa an yi kaza an yi kaza shi kenan eh To na gane irin abin da kake magana a kai. Wanda abubuwan da da ya shafi misali NGO ko wani abu ko kuma ba wanda ya san ka a social media ka zo kai bara. Hafin jin da kyau ko kai bara ta a social media saboda haka wani yana a Ingila wani yana a Nijar wani yana dole ka nuna mutane wannan daban. Na social a nan kai bara saboda haka a social media za ka ba su sakamakon a eh ba bara ba ce ko kai ka fito dire kalmar bara ba ne ke bako to kare muke bako a wajen haka to ka ji ji to ka ji ta ba ku da kauri in wannan ne dole ka yi abin da wato za a fita Allah ya zaure amma ni ina jin tsoron aikin wallahi saboda ku shi dan ya fi san irin wannan abubuwan da zai shiga da wuri ya ɓata ba saboda kawai sai yake ladan ka ya tsaya iya nan shi ba ya so shi dan da abin da zaka faɗa shi yake so yi amma in irin wancan ne da ka faɗa to dole ka zo ka gaya musu in ba ka wasu an tara ma kuɗi ka cinye shi ne na gaya ma in dai ta wancan salon aka bi to ta nan za a ba da sakamako wani ba bai ma san ka ba abin da da kyau ko bai ma san ka ba amma idan mutane ne kuke da kili ko biyar kowa ya san kowa ba bukatar sai an gaya duniya a iya wannan group din naku kuna da group sai ku rika sanar da juna cewa to mun yi kaza an yi kaza haka da da kyau ko yawa idan kuma ba a haɗa kuke wato duk wannan abu ya bai ba sai ka tura mu sai wani kuma in kai da shi ne ma zai ce ba na bukata dan Allah haka wannan ya zama abin cewa da kai shikenan ka gane yawa to shi ne ma da yake cewa to fakana li ajiru na kasance yana da wani ajir shine dan kwadago shine ajir an gane ko shine ake kodul ajir ajrahu qabla an tajiba arafu ka bawa laboran ka ladan da kafin gumin da yi shi haka ne ne to ina da wani labora fa qatala insana sai fada da wani fa abda aduhu ma isba'a sahibi sai daga cikin su sai fiji daya wanda za a isba'ahu sai buje dan yatsansa eh ne sai ce fa an dara sani ya dahu fa sana'at sai ya fusgo masa da to ya fusgo masa da hakori hakorin ya fadi ya karya masa hakori ya fadi wanda laka ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadara sani ya dahu ya tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam yana zuwa sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce sani ya dahu hadar kusan hadar ai aban zakin in vain ya tafi in vain saboda haka ba za a biya ba da za a ce da mu hajjar jinin da ya tafi a banza a ƙorin sa baki ma hajjar ba za a biya biya ba ko kada sai ce a bai dawa isba'u fi zika yace yanzu kin a bai dawa isba'u fi zika sai ya bar hannunsa annabi yana cewa da shi sai ya bar sai ya bar hannunsa a cikin bakin ka eh annabi yace da shi da samuwa kawai ka karya ma hannu shine ko kuma ka cinye sai bar ma hannu ka cinye ta kazamuwa to kaga shine to al'aqlu bil adras shine ka cinye mar hannu shine ta kazamuwa ta kazamuwa ka karya nan kuma ka cinye ji dai sai bar ma hannunsa a baki ka cinye haka annabi kala sai mai ruwa ya ce asibu ina tsammanin kala cewa kama ya kazamul fa'alu kamar yadda raƙumi ko ƙaton gudumin sa yake yake cin ya hannun yake yake yake cizo kai ko yake cin yake cira ɗan uwansa domin kamar yadda na gaya muku idan raƙumi wata ran ka kalla ko a irin rayuwar dabbobi ka ga yadda suke cin junan Allah sai gurin ya jini ko ko da kai amma na raƙumi da ya fi wahala na raƙumi kisa idan ya samu juron da ya tiji wani ko a tsohon gidansa ko wani za ku mafi yawanci mutuwa yi domin wani lokacin za a ganci kai yake cizo ma zai kama kai in ya jiza kuma sai ya fada yi wannan guraren da muka jaba yani a karatun mu na alwajiz cewa almubiha alkaza duk sai ya yi maka wannan wallahi sai ya cinye har sai ya hada har kokolwar da waye sai ya haɗe su guri ɗaya haka ai daga nan sai lahira jini ya haɗu da kokolwa ai ba kanta to wannan shi ne kamar yadda zama zahari sai ce kamar yadda raƙumi yake tizo to za mu tsaya kamar yadda muka faɗa in sha Allah ta'ala lokaci yayi ta ji mai zuwa akwai tsammanin za ku iya dawo da so dai za mu yi kokari mu ga dana da yan dojiyar media ta IGT din mu kai idan cewa za mu biya wani littafi in ba za a biya jiwa to za mu yi ƙara da za mu ci gaba da wannan littafi za mu nemo Allah ya ga littafin da za a amma kamar yadda muka faɗa ba mu yi alƙawarin samar da kwafi da yawa ba da yanzu littafi ya zama ɗan sarki tare littafin dubu uku yanzu dubu goma ne a kasuwa Allah dubu biyu ɗari biyar ma dubu goma haka jallabi ɗaya za ka je sayar da ten thousand wanda da an kaje da ten thousand kasuwa sai ka sayo da fatawul gani ka jallabi goma sha amma yanzu ten thousand dai littafi mai kyau kake so ka je sai dai ka je guda ɗaya Allah saboda haka za mu gaya za mu yi gobe ta Allah wajen shiga kasuwa sai a nemo wanda ake tunanin za a ga insha Allah abubuwan da muka fara yi Allah ya ba mu lalanta wanda muka kuskure Allah ya yi mana muna roƙon Allah ya tuna da kyawawa da tsohon da wata ta duk waɗanda suke mana siyoyi da addu'a na alkhairi da waɗanda muka yi wasiya Allah ka biya wa musu bukatun muna roƙon Allah da tuna da kyawawa da tsohon da wata ta waɗanda su waɗanda suke neman jari da sana'a da kasuwanci da aiki Allah ka taimake su suna roƙon Allah da tuna da kyawawa zaɓe da yake tunkaro mu na gwamnoni Allah ya yi karkarin sunayenka alƙa'aru alƙawi da al'aziz Allah don farkon ka Allah ka zauna da kusa mu lafiya Allah ka zaɓa mana waɗanda za su zama alƙairi a gare mu ko da ba mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da su gwamnati da maɗaukaka ku ji shi da ake da tsammanin za su iya faruwa Allah ka ɗige mu masu neman jihar mu da ƙasar mu da tashi hankali Allah ka mai da shi kawo kanmu muna roƙon Allah ya tuna yin tafiyawa da tsoho da mafarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ka ba mu iko gudu Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ka ba mu iko gudu muna roƙon Allah ya tuna yin tafiyawa da tsoho da mafarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin marasa lafiya gida za su fita a gaba da lafiya mu da kuke da lafiya na ka inganta lafiyar iyayenmu da malamanmu da suka riga mu yin gaskiya Allah ka shiga su da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da sauran kwana mai amfani muna da kwallon sunan kyakkyawa da ko kusan ta matakan mu Allah ko cikin sarki da fiya mu Allah ko da ta hanya madiriya abin da yake karfin mata ko karfin ta اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا لمن خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا نبي السلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم